الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata bakwai ga watan a shida kai ga watan safar ko haka ne ko? ko bakwai ne bakwai ga watan safar shekara ta 1441 hijiriya wanda ya dace da shida ga watan ga watan septemba shekara ta 2019 miladiya muna darasi na na nawa ne darasi na arba'in da shida a cikin wannan littafi mai albarka muktasar zadul ma'ad na shekhu da'wat al-islamiyya muhammad bin abdullahab rahimahullahu ta'ala idan za ku iya tunawa muna kan fasalin da yake bayani akan man yu'ta sadaqa waye za a bawa wa za a bawa sadaka wa za a bawa zakka wa ya cancanta a bashi muka yi bayani muka faɗi kuma yadda yake karɓan zakka a wajen al'ummarsa a lokacinsa da yake tura mutane suna zuwa suna karɓan zakka shi ɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kana sallallahu alaihi wasallam ya amuru الخارس أن يدع لهم الثلث أو الربع فلا يخرسه لما يعر النخيل من النوائب وكان هذا الخرس لكي تفسى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق وليتصرف فيها أربابها بما شاءوا ويضمنوا قدر الزكاة ولم يكن من هذه صلى الله عليه وسلم أخذها من الخيل ولا الرقيق ولا البغال ولا الحمير ولا الخضروات ولا المباطخ ولا المقاسي والفواكه التي لا تكال ولا تدخر إلا العنب الرطب فلم يفرق بين رطبه ويابسه وكان إذا جاء الرجل بالزكاة دعا له فتارة يقول اللهم بارك فيه وفي إبله وتارة يقول اللهم صل عليه ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أخذ كرائم الأموال بل أوسطه وكان ينهى المتصدق أن يشتري صدقته وكان يبيه للغني أن يأكل منها إذا أهداها إليه الفقير وكان أحيانا يستدين لمصالح المسلمين على الصدقة cikin shiryar annabi sallallahu alaihi wasallam akan harkar zakka yakan tura masu yin lissafi su je su lissafa gonar mutum ta inabinsa ko ta amfanin gona kafin a karɓi zakkan amma yakan ce wanda za su yi lissafin su bar ɗaya bisa uku ko ɗaya bisa hudu as-sulusa aw ar-rubu'a saboda abin da zai iya faruwa ya tinkari ita dukiyar na annoba ko gobara ko fari ko fari ko ko wani abu na da zai sa amfanin ya ƙi ƙara sawa ya yi yana iya faruwa yanzu misali a shekarar bara an yi shinkafa da yawa amma Allah da hikimarsa sai ya kawo wata cuta sai ka ga shinkafa ta yi kyau sai kawai ganyen ta ya fara wani jaji jaji haka wani tsatsa tsatsa ciwon tsatsa ake ce da shi to wannan yana illata shinkafa sai ka ga ba ta yi da yawa ba to amfanin idan mai karban zakka ya zo zai lissafa to sai ya bar ɗaya bisa uku wannan ba zai lissafa da shi ba ko ɗaya bisa hudu saboda irin waɗannan matsalolin da suke iya faruwa yana iya faruwa akan dawa ta zama burtuntuna ka ga ba ta yi ba wake Allah yakan jarabi wake da ƙwari ka zo ka ga sun cinye abin ita kanta dawa ko masara irin wannan matsalolin dai suna samunta to shi yasa annabi yake barin ɗaya bisa uku ko ɗaya bisa hudu wannan wani bonus ne saboda wani abu da zai iya faruwa mutum bai zai cutu ba to koma wani abun bai faru ba dai an bar masa kuma yakan yi wannan a lissafa zakar kafin a fara cin ɗan itacen ko a rarraba an ba da dama ga masu gona su yi tasarrufi da amfanin gonarsu tun da sun riga sun san kashi kaza za su ba wa sa'i idan an zo karban zakka kuma wa yazmanu qadrar zakka sai kuma ibn qayyim yayi bayani akwai abubuwan da annabi baya mai da hankali baya mai da kai akan su baya karban zakka akan su wannan an yi wa mutane afuwa kamar irin su dawaki su bayi ba a fidda zakka a doki ko ya kai kana da doki ko ya kai miliyan dubu kaga doki kudi ne ai amma Allah da ikonsa ba a karban zakka a doki haka bayi haka su alfadari su jakuna yanzu in kana da jaki ya kai tirela dubu ba zakka sai dai in ka sai da su kuma kudin jakunan in an zo lissafin zakkar kudi kuma kaga kajiya haka irin kayan marmari din nan menene kayan marmari na'am irin su lemu irin su ayaba irin su kankana su gwanda su tufahi ka gane ko duka waɗannan gabaki ɗaya albatik a irin su abubuwan da suke dangin duma ɗin nan irin su gurji irin su kokomba irin su dukkan alfawake kwararren abubuwan nan da ake amfani da su galiban za ga latukalu ba a auna su kuma ba a iya ajiye su yanzu wani yana iya ajiye kankana zai iya ajiye ayaba in dai ta nuna idan lemo lokacin nunan sai za a ajiye shi to daga cikin alamar abin da ba a bashi zakka shine abin da baya iya daukan ajiya baya iya daukan ajiya nan da na yake gamawa ya kare yanzu gwanda duk inda ka noma gwanda ko ta miliyan dubu ce insha Allah ba za ka cire mata zakka ba kun ga wannan yana nuna mana rahamar musulunci da jin kayinsa har inabi a banda inabi shi inabi annabi yana karban zakka a cikin sa arrutab danye ko da yake baya bambanci tsakanin danye da busasshen sa cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama idan mutum ya kawo masa zakka yana masa addu'a duk wanda ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallama zakka shi ba karba yake shiru ya bata rai ba ko a ce ajiya can a ba haka yake ba ajiya can amma an jima an tafi ka tashi ka dauke ba baya yin haka duk wanda ya kawo annabi yana appreciating abin da aka kawo annabi yana yaba annabi yana addu'a wannan kuma ana nuna mana kyakkyawan ɗabi'a mutum mai mutunci da ya san ya kamata to idan an yi alheri ya kamata ya nuna alherin nan an yi ya faɗi alheri ba wai a ce ai muridai ne a je aka karɓo su babbayar kawai a shi kam addu'a yake Allahumma barik fihi wa fi iblihi wani ya kawo annabi ya mai addu'a ce Allah kai masa albarka a kansa kai masa albarka a raƙumansu idan mutum ya kawo muku taimako a masallaci ku karɓa ku ce Allah ya masa albarka a arzikinsa Allah ya yawaita mana irinsa Allah ya sa masa albarka a rayuwarsa da iyalinsa wannan abu ne mai kyau an masa addu'a kuma zai ji daɗi gobe ya kawo kuma alƙalli ya yi ƙoƙari ya bayar don wasu ba sa bayarwa to idan kun nema nan gaba zai bayar ba wai don ya bayar ne don ku yi masa yabo ko ku faɗi wani abu akan sa ba ya bayan ne dan Allah amma ko mutum ya bayar dan Allah yana buƙatar addu'a ko to to idan an karba dan Allah ɗan uwa a rinka yin addu'a wani lokacin ka je yana ce Allahumma salli alai yana addu'a wa shi wanda ya kawo in an ce salli alai ana nufin ana yi mai addu'a ta alheri duk wani abu na alheri Allah ka bashi shi Allah ka tsare shi Allah ka taimake shi Allah ka kubutar da shi Allah ka masa albarka duk yana daukan Allah musalli alai baya cikin shiriyar annabi sallallahu alaihi wa sallama dauke manya-manya kuma idan dukiyar uwar garke baya yi kamar yanzu kuma wai misali in mutum yana zakka kaya yake yi yana da kamfanoni misali mutum zai bada wasu miliyoyi to annabi zai ce bari je in dauke babban injin ka da yake production shi zan dauke baya yi ko kuma akuyar da tafi haihuwa ko bijimin saniyar da tafi haihuwa annabi baya yi sai ya duba matsakaici daidai wa da ya dauka kai yanzu yar raƙumar da tafi haihuwar ko bujimar da tafi haihuwa saniyar da tafi haihuwa aka zo aka nade ta aka yi gaba da ita sa'i mai karban zakka ya zo aka bar ma 'yan guragutsen da ba su fara haihuwa ba ko kuma suna haihuwa kwaya ɗaya wancan tana haifan kwaya uku uku hudu hudu aka zo mai karban zakka ya karbi ai ya kassara ka yi gobe idan ya zo kofa za ka rufe to shi yasa musulunci bai yadda a karbi kara'imal amwali ba bal awsatuhu tsakatsaki aka ce a rinka karba kamar yadda hadisi ya zo cikin bukhari da muslim riwayar abdullahi bin abbas sannan abu na gaba ibn qayyim yace annabi ya hana wanda ya bada zakka ya je ya sai zakar kamar misalin ka bada shanu zakka shanu ka bayar ka kana san su sai ka kewaya ka ce da Allah ayi cinikin su ka saya ko awaki ko tumaki ko raƙuma ba a so mutum ya bada zakka ya je ya sai zakkar annabi ya hana wa ya halatta wa mawadaci wa kana yubihu lil ghani an ya'kula minha idza ahdaha ilayhi al faqir mai kudi mai halin bayar da zakka an halatta masa ya ci zakka ba wai ya je ya karbo zakka ba a'a ya ci kamar yaya ya ci idan fakiri ya karbi zakka kai kuma mai hali ne ya zo ya ɗan tsakura ya kawo ma za ka iya ci misali kai a karan kanka ba za ka karbi zakka ba kai saboda kai ma mai bayarwa ne a nan ana nuna mana wanda yake ba da zakka ba zai ci zakka ba to amma idan wani talaka makocinka ko ɗan uwanka ya karɓo zakka ya je ya sa matarsa ta ɗan masa abinci na girki ya kawo kuma kai mawadaci ne sai ku zauna ku gyare tare ba laifi tun da shi kyauta ya baka ko kuma an yi masa kyautar buhunan gero ya zo don kyautatawa sai ya ɗauko kwano biyar duk da kai mai hali ne ya ce ga wannan da Allah a ɗan yi abin nan kyauta ce na baka saboda ai kaga yanzu ta zama tasa geron ya zama nasa to ya halatta kai ɗin mai hali ka karɓa shine kana yubihu lil ghani an ya'kula minha idza ahdaha ilayhi al faqir idan talaka ya bashi hadiya ya bashi kyauta kyawawan ɗabi'u na annabi sun tabbatar aikinsa ya tabbatar cewa wa kana ahyanan yastadinu li masalihi al muslimina ala sadaqa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yastadinu yakan ci bashi yakan ci bashi fa ya ba wa musulmi zakka idan ya samu ya biya watakila lokacin ba da zakka ya yi ransu ya ɗarsu a kai ba a samu ba ko an zo ana rabawa wasu sun kawo wasu ba su kawo ba an raba ba a bawa wasu ba kuma ya ga akwai masu tsananin bukata annabi halinsa mai kyau yakan je ya ci bashi ya zo ya biya ka ya baka ya ce je ka an baka don a samu su maslaha sallallahu alaihi wasallam nabi annabin gaskiya kenan wa kana yasimu ibnu sadaqati bi yadihi wa kana idza arahu amrun istaslafa sadaqata min arbabiha kama istaslafa min al-abbas sadaqata amaini wa farada zakata al-fitr alayhi وعلى من يمونه من صغير وكبير ساعا من تمر أو شعير أو أقت أو زبيب وروي عنه ساعا من دقيق وروي عنه نصف ساع من بر فكان الساع من هذه الأشياء ذكره أبو داود وفي الصحيحين أن معاوية هو الذي قوم ذلك bayan ya yi bayani a kan shirar annabi dangane da karɓar zaka da addu'a da yake yi sai kuma ya ce da hannunsa mai albarka sallallahu alaihi wasallama yana yin alama ya simu ibala sadaqati biyade alwasmu kamar yin alama da zane ko kuma sa dai wata alama a jikin dabba raƙuman da aka kawo na zakka da kansa yake bi yana sassaka musu alama don kasa shiga cikin ribibi da an ga wannan sai a ce wannan iblis sadaqati ne raƙuma ne na zakka da aka kawo sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna mana tawazu'un annabi alaihi salatu wassalam bayan wannan idan wani al'amari ya zo masa ya faɗo masa shine idan arahu amrun ɗabi'arsa ce yakan ci bashin zakkar daga masu ba da zakka alhaji wani yana ba shi zakka alhaji wani yana ba shi zakka alhaji wani yana ba da zakka to sai wani abu ya zo na buƙatar kuɗin zakkar kuma lokacin bayar da zakkan bai yi ba yakan je ya samu ko ya kira masu ba da zakkar ya ce kai zakkaka ta wannan shekarar kai zakkaka ta wannan shekarar ba mu bashinta duk da lokacin biyanta bai yi ba sai ya karba don ya biya bukatar talakawa alayhi salatu wassalam kamar yadda yana karban bashin zakka a wajen abbas zakkar shekara biyu ma baffansa abbas sai ce ka ba mu zakkarka ta shekara biyu a head kenan za mu yi aikin allah da ita kuma ya ɗauka bayar ba shi yasa wata nan masu karban zakkan ba su'atu din suka je gidan Abbas wai bai bada zakka ba suka rufa shi ya bada zakka su ba su san ba akwai wata yarjejeniya ta musamman tsakanin shi Abbas da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya karbi zakkarsa ta shekara biyu ma masu zuwa misali yanzu muna 2019 ko ya halatta a karɓi zakkar mutum ta 2020, 2021, 2023, 2025 ya ɗauka bahar idan an samu ƙarin dukiya ko wani fari daga baya ya cika ana iya cire zakka a bayar in advance kamar yadda kuma idan mutum ta cirke masa wani dalili ya zo bayi da kuɗi a ƙasa bai ba da zakkar ba zai iya biyan bashinta kuma amma don mai annabi yake karɓan zakkar ta shekaru masu zuwa saboda yi wa mutane aiki da suka je suka rufa shi abbas ya bada zakka sai manzan Allah ya ce ai shi abbas ai mun karbi ai zakkarsa muka karba tun shekara ta shekara biyu bai da laifi akwai wani kuma ibnu jamil shi kuma da aka je sai ya ce kai al'amura fa sun yawa wallahi shagulgula sun yawa ina da nauyi akwai kaza akwai kaza akwai kaza wannan ibnu jamil din fa da talaka ne miskini da talaka ne miskin ya roƙi annabi ya ce don Allah ya rasulullah ai masa addu'a Allah ba shi kuɗi annabi ya ce za ka iya ibn jamil za ka iya ya ce ai kwarai kuwa annabi ya mai addu'a yana da 'yan tumakinsa yana cikin garin madina da Allah ya karba addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama insha Allah ta'ala sai gashi ibn jamil ya kai gaba zai iya ma zama a garin madina ba sai dai ya fita wajen madina ya je saboda garke garke na dabbobi da raƙuma babban matsala ya fara rasa jam'i tukunna ya fara rasa haduwa da ganawa da annabi akai akai yana can cikin dabbobinsa shekara ta yi ta karban zakka annabi ya tura ya ce aje a karbo zakka masu karban zakka suka je gidan Abbas Abbas bai bayar ba suka kawo ƙara gurin annabi Abbas ya ki ya ba mu sai annabi ya ce ku yi hakuri Abbas ba laifinsa bane mun karbi tasa ta shekara biyu ma amma Ibn Jamil ba wani abu ya hana shi ya bayar barowa ce kawai ya ki ya bayar ne kaga ta a lokacin annabi akan samu masu taurarewa su ki bayarwa kenan shine aka kafa doka duk wanda annabi ya ce duk wanda lokacin ba da zakkarsa ta yi bai ba mu zakka ba to inna akhidhuha wa shatr malihi za a je a karba da karfin tuwo da karfin soji da karfin gwamnati sannan kuma za a lissafa rabin dukiyarsa a ɗebe ta duk a zuba a baitul mali ka duba wani hukunci kaga nan gaba mutum ya kiyaye in baka bayar ba za a karbi zakkar da ka cancanta sannan gaba ɗaya dukiyarka za ka zo ka yi lissafi ka raba ta gida biyu ka ba musulunci kyautar dole kenan compulsory fi sabilillah so wannan yana nuna mana halaccin haka wayan tambaye ku da Allah wai wa ake ba zakka ne yanzu kan ina karatun nan nayi ta so in ce a a kaiwa liman na ce to wani liman din za a kaiwa a a kaiwa shek to wani shek din za a kaiwa akwai wa gwamnati to wace gwamnatin za a kaiwa to wannan kun ga illar rashin jagorancin musulunci kenan in akwai tsayayyen jagoranci na kwarai na gaskiya duk masu hali a cikinmu idan lokacin zakkansu ya yi kaga duk shekara ba lokacin da ba a zakka inda wani a januwari yake wani a february yake wani a august wani a march wani a april wani a ramadan wani a zulhajji wani a kaza ministry ne mai zaman kanta shi a samu masu tsoron allah shugaba ya nada masu takawa a rinka bin duk talakawa ana lissafa duk unguwa sai a lissafa matan da mazajen su ya mutu su su nawa ne tsofaffi gajiyayyu da ba sa fita aiki sun yi ritaya su su nawa ne marasa lafiya da suke kwakwanci ba sa iya fita su su nawa ne haka duk ana da lissafin waɗannan a kowace unguwa mai unguwa ya zai presenting a je a bincika a tabbatar wannan zakaran an karɓo duk sai a je a bi su a ba su don suna cikin alfukara wal masaki su waye suke cikin bukata kuma wallahi inda ana ba da zakar ana binta akan ka'ida za a rage da yawa daga cikin talaucin da ake ciki amma matsalar yanzu in baka bada zakka ba waye sai ma magana akwai wani wanda zaka ji tsoron sa dan baka bada zakka ba kuma akwai wani wanda yake da karfin da zai tilasta maka je ka bada zakka na'am lokacin da aka yi shari'a an bude gidan zakka la saka da alkhairi har kwamishina ne ake ko wane ne ake amma mutane ba sa bada haɗin kai ita ma kuma gwamnatin ba da gaske take yi ba dan da da gaske ne da an gyara gurin ku je gidan zakan ku ga yanda yake motar ka ba za ka so kai fakin sosai a gurin ba amma gidan kuɗi ne gidan zakka ba a kawowa ba a kawowa so muna buƙatar jagoranci muna buƙatar mu samu gyara a cikin tafiyar mu gaskiya sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya farlanta sadaqatul fitr ko zakatul fitr ita ce zakar kono zakar da ake cirewa an kawo ta a cikin zakka ne dan ita ma wajibi ne a bayar wanda ake cirewa idan an yi azumi an gama ya farlanta shi yasa malam yace ce وفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلم وعلى من يمونه من صغير وكبير ذكر وأنثى وواي واي سورانسو أم فرلنت صدقة الفطر wannan zakata fiddakai zakar kono kowa sai ya bayar da duk wanda kake ɗaukan nauyinsa yaro ne ko babba duk gidanka gaba ɗaya sai ka cire musu ana cirewa daga dabino ana cirewa daga alkama ana cirewa daga cikui ko kuma daga inabi zabib wannan hadisi Imam Bukhari ya ruwaito shi Allah masa rahama ana cirewa bawa ana cirewa ɗa ana cirewa namiji ana cirewa mace kuma ana ba da sa'i ne kwano ɗaya cikin ruwa kwano cikin kwanon sha yawwa wanne ne na bogaji ƙaramin ne ko babban na bogaji to na bogaji cikin na bogaji cikin ruwa in nace cikin ruwa ka san dai ba yanda za a yi ka cika kwano da ruwa ya tozo ko to shi ma in ka zo ba da zakar cikin ruwa za ka yi mai kowane yaro kuma da babba da karami duk awunsu ɗaya idan baka da kwanan cikin tafin hannu haka a samu mutum matsakaici madaidaici ba babbacin ba ba kuma motsatse karami ba irin wancan bawan Allah matsakaicin mutum ya cika hannunsa haka guda ɗaya ya zuba guda biyu ya zuba guda uku ya zuba guda hudu ya zuba ma'ana cikin tafin hannu guda biyu sau uku sau hudu shine zai baka kwano ɗaya ko da baka da kwanan awon duk wani ɗan adam da yake gidanka sai ka cire masa kuma ana cire abincin da mutane wato suke ci kamar gari za a iya cire garin kwaki za a iya cire garin masara garin dawa a halatta a cire shinkafa gero dawa da sauransu ko jariri ne sai an ba shi kwano ɗaya an ba da kwano ɗaya maimakonsa yanzu idan ka lissafa kwano nawa gidanka zai ci in shinkafa za ka cire watakila ka cire buhu biyu in ka lissafa kayukan da ke gidanka ka fara daga kanka tukunna don kai ne uga kwata-kwata sai ka zo matanka guda nawa sai ka zo manyan 'ya'yanka da ƙanana ka jero su gaba ɗaya sai ka tsallako almajirin gidanka sai ka tsallako wata bazawara yayarka da take gidanka sai ka tsallako ka duba watakila akwai wani wasu samari a shago da su kai kake ciyar da su sai ka tsallako watakila direban gidanka kai kake ɗaukar nauyin su kake masa kaza duk sai ka cire musu kwano kwano kwano kwano sadaqatul fitr wannan farilla ne in an gama azumin ramadana a bayar sa'an min daƙiƙ kwano guda na gari yanzu misalin kaje ka samu masara mai kyau da masu inji dinnan suke nikawa yanzu ka siyo buhu kai ta auna kwano kwano kana bayarwa da ka bashi garin masara ever ready kenan kaga daga nan sai tukunya kawai amma idan ka je ka ɗauko masarar da take da buƙatar ta samu surfe kudin surfe da niƙa kaɗai ya isa ya maka miya ƙwarai da gaske surfe da niƙa da tsada to ka ba shi ka haɗa shi da aiki to bayan da za a yi sai za ka iya bayarwa ba lallai ba ba lallai sai ya zama garin ba amma da za ka mai da shi gari da ka kyautata ƙwarai da gaske kuma a bayar da abin da mafi rinjayen mutane suke ci yanzu a garin nan ana cin tuwon shinkafa ana cin tuwon masara na'am wasu wuraren akan ci tuwon dawa so mutum zai iya bayar da waɗannan abubuwan amma kar mutum ya je ɗauko abubuwan da ba a ci ya bayar ko kuma mutum wai kuɗi zai bayar sai ya kiyasin kuɗin sai ya raba a'a abincin dai za ka yi akwai wata riwaya aka ce rabin sa'i maimakon sa'i ɗin kwano ɗaya sai aka ce rabin sa'i na alkama bur makanin sa'i min hadhihi al-ashya a maimakon kwano ɗaiɗai na waɗannan na daqiq ko na ko na sha'ir ko na aqid ko na zabib sai ka bada nisfu sa'a min burr nau'i ne na alkama mai tsada wataƙila an lissafa ne wancan kwano ɗaya kwano ɗayan sha'ir bai wuce ɗari uku ba amma kwano ɗaya na bur ya kai ɗari bakwai to kaga da aka zo aka ce ka cire to a wannan riwayar me yasa aka ce nisfu sa rabin kwanon bur amma kwano ɗaya na sha'ir saboda kuɗin kudin kudin bur guda rabin kwanan bur shine zai sai maka kwano guda na me na sha'ir wannan shine fiqhun da yasa aka ce a wannan riwayar abada tunda alkama ce mai tsada mai matsayi abada rabin kwano ya zo cikin bukhari da muslim anna muawiya huwa allazi qawwama zalika amma fa wannan ba annabi ne ya bambance yace abincin da yake da tsada da mai arha in an zo fidda kai a bambance tsakanin su ba ba annabi bane yayi muawiya ibn abi sufyan shi ya wannan shi ya fiqhu ya duba ga ato a wancan ai kwanan sa naira 700 ne wannan kuma kwanan sa naira 300 ne to in an ce a cire na 300 kwano ɗaya na 700 ma watakila a wancan garin su na 700 din suke ci to in aka ce su cire kwano ɗaya ɗaya kaga kenan wannan yana nuna cewa su ɗin sun fi cirewa da yawa nasu ya fi tsada kenan sai ce to wanda yake da alkama in burru ce to ya ba da rabin kwano mai sha'ir kuma ya ba da kwano guda to amma wasu suka ce a a mu ba za mu canja ba daga abin da annabi ya ce mana kawai mu annabi ya ce mana kawai mu cire kwano ɗaya in aka zo wannan lissafin akwai shinkafa kura ko ba ka bane akwai ta ɗanbata akwai ta tunnu akwai ta america akwai caroline akwai akwai akwai me sunan shinkafar masu kudin nan da Allah eh basmati yawa kaji maciyanta sun san sunanta sun faɗa yanzu a ce ka cire kwano ɗaya basmati kwano ɗaya shinkafar kura kaga da sunansu ne shinkafa to wanda Allah ya jarabe shi a garin su basmati ake ci kaga ai akwai aiki a kansa to wancan shine fiqhun Muawiya din shi ma ba da kai ba to amma wasu suka ce ai tunda annabi da bai bambanta ba kawai rabo ne wanda Allah ya ba shi kenan idan mutum yana gaba zai cire mai tsadar ba ya je sai mai arhar ya raba mutane wallahi ba na manta malam wannan zakatul fitr din wata rana muna Madina muna dalibai an yi sallah ana washe garin sallah kai mun fito sai ga laraba nan sun fi fito daga gidajen su malam kowa ya fito da da kayan shinkafa mai kyau wacce zai bawa ya rasa waye zai bawa a titi kowa ya fito yana tagumi in an zo in ya ga mai tafiyar gaba to yawanci kowa a mota yake wa za ka tsayar ka ce in an ga mai tsohuwar mota a tsaye da shi a bashi ya ce jazakallahu khair jazakallahu khair na gode da zai karba ba mu ɗalibai mun fito za mu tafi harami sai muka ga buhunan shinkafa sai aka tsaye da mutullabul jami'a na'am na'am mutullabul jami'a fi sabilillah khudh muka ce tab na wannan ina mu Allah kai su Najeriya malam wallahi tallahi ba yanzu dai ba zan ba ku labari ba mun karba ko ba mu karba ba amma dai amma dai amma dai an ba mu na yi mamaki buna buna wallahi da yake suna da yan ƙananan buhuna haka niƙen mutum ya zo fito da shi yana Allah Allah a karɓa saboda dare ya yi washe gari za a yi sallar idi ba su da wanda za su bayar suna da tausayi suna da taimako ba wai babu talakawan bane akwai amma masu halin suna bayarwa a madina na sani har yanzu har yanzu a madina na sani akwai akwai wasu ƙungiyoyi da ake da su kun san me suke yi idan an je aikin hajji suna da rijista da gwamnati ta ba su izini naman layyadin nan ba duk ana yayyanka hadayar mu ba ai kaga ba gani muke ba wani wuri ne iya ganin ka ake yayyankawa ai ba zubar da naman suke ba gyarawa suke yi a fitar da jinin a gyara a sa su a tafka tafkan freezer sai su shekara biyu shekara uku wannan naman layyan wannan hadayar to kowane kamfani zai je rijista sai rinka karba wanda yake da alaka da fukara talakawa akwai su a madina akwai abun ya ma yawa a kasar ma gabaki ɗaya wannan naman shekara guda ake ana ba wa talakawa suna ci gaskiya ba zan boye muku ba mu ma muna ɗalibai mun ɗan je mun karɓa wallahi malam zuwa za ka yi idan kana da matarka a can sai ka rijista kana da mata ka je da ikamar matarka da waye ɗinka ka je duk ranar alamis da safe ko ranar lahadi da safe ko ranar kaza da safe za su sa rana wallahi malam sai a baka rago guda daga firij malam yana hayaki sanyi a naɗe maka shi a ce huz ka je ka ɗauka ka je ka faskare shi ka zuba shi a firij din gidanka wallahi ba na mantawa a gidana wata ran na zo kai Allahu akbar wallahi kamar mutum ya koma an gaya maka wallahi na dawo daga harami na zo na tarar da amin abinci an zuba nama a ciki na yi ta faɗa na ce na ce a daina mun abinci da naman nan ya ishe ni haka ni lami nake so a mun abinci lami in ji lami ina faɗa akan an samun nama a cikin abinci na ina faɗa wa iyalina ba na haƙuri abincin da ban ci ba kenan saboda ba ni barin ci nama ba ya ishe ni ya ishe ni kullun nama kullun nama to yanzu fa ai yanzu ka je gida ka ga dan zuba maka nama bai ka gyara murmushi ba wallahi nake gaya maka kashin ka za in gaya maka wallahi ba ma karya kashi a lokacin da kayayyage shi kawai ka zubar da abin da ka zubar da shi amma yanzu fa sai ka ji ana a ai a rinka cin gurin guntun nan yana da amfani ai yana da amfani mana a jikinka da muka zo Najeriya muka dawo ai ba magana akwai wani yaro na da muka je aka haife shi a can wai shi baya shan shayi sai da madara da waye da sauransu aka zo da muka dawo aka fara shayi sada dan baki bakin nan aka zuba masa sai yaro ya tumbure shi shi ba madara nace za ka yi siti ne wato ina ba ku wannan labari ne don ku ga irin bambancin rayuwar da muke yi da su da tausayinsu da taimakonsu wala malam akwai inda zaka je malam duk satin duniya akwai inda zaka je karbi katan na madara katan na kaza katan na lipton katan na fulawa ai wannan buhu na fulawa wannan wasu masu kuɗi ne kawai masu hali sai su ta siya su buɗe su to kawai kawai lamba zaka bayar a yi rijistan ku an san duk sati za a ba mutum ɗari kaza kyautar abinci yana gida yana kwance yana zuwa harami yana sallah yana ciyar da mutane kuma baka taɓa ganin shi ba su kuɗinsu su taimakon mutane suke yi mu kuma kuɗinmu mu tara ne mu gina gida mu hau mota mai tsada mu auri jajayen mata mu mutu mu tafi mu basu wasu su zo su aure su shi ne kuɗinmu to haka suke wannan naman da kuke gani sai a ɗauka ana bi duk unguwa da suke da talaka sai mutum ya je ya bila ya je ya karɓa idan ka ga mutum ya je ya sai naman miya to mai hali ne mawadaci ne mai hali ne mawadaci kai bari in gaya muku yanzu kamar yanzu misalin wanda yake a madina yanzu akwai akwai wurin da ƙungiya ce za ka je idan ka je kana zaune baka da katifa ko to sai ka je kai rijista za su baka katifar kwanciya da kai da matarka baka da firish ko ka je sai a nuna maka sto a ce ka zaɓi firij ɗin daga dama gashi nan ka yi amfani da shi iya shekarun da za ka yi amma in za ka sai wani to ka dawo musu da shi ba ka da mayafi ko ba ka da bargo ko ba ka da kafet ko ba ka da kujeru na ɗakin ka ko wallahi har yau har gobe akwai wannan wurin a madina ka san ina ya suke yi su duk wani mai hali da ya canja kujerun gidansa to ba zuwa yake sayar ba sai ya kai wannan ƙungiyar sai ce idan musulmi sun zo mabukata wani yanzu ninawa ya tsufa a wajena wani kuma sabo ne a wajensa sai su bayar idan zai canja fridge fridge ɗinsa da talabishin da waye sai ya je ya ɗauka sai ya kai wannan ƙungiyar sai su rubuta su yi mai addu'a sai a ajiye idan zai canja kaza sai ya kai in zai canja kaza sai komai da cokali da gassala abun wankin injin wanki da waye da sauransu sai zai su kai kuma talaka da kaga cewa baka da halin zaka sai sabo sai ka je ka kai sunan ka kai rijista kuma wuri ne a wajen madina a ɓoye ba ma wanda zai ganka a kori kura za ka haya kawai a gama loda maka ba wanda ya sani ka lulluɓe kayan ka shigo matar ka ma ba ta sani ba kana muzurai ka ce gashi nan a zuba mala haka suke yi ku tambaya duk wanda yake zama a garin zai gaya maka wallahi akwai a makka akwai a madina yanzu irin wannan ba za mu iya yi ba masu halinmu da mutum zai zo in ya gina gida zai tashi ya bar gidansu sai a ce ko cokali kar ku ɗauka a ɗiba a kai wata ƙungiya ita kuma amfaninta kenan ita kuma ta bi talakawa wanda zai aurar da yasa bayi da halin gado ya je ya yi rijista a bashi sadakar gado wanda bayi da halin katifa a je a yi kaza da sauransu ana samun yarinya za a aurar da ita an gama yin komai wallahi talla ubanta bai iya sai mata katifar dubu sha bakwai ba ko dubu ashirin da wani abu ba ba za mu iya yi ba to a nan nan sudan da na je cikin dukkan abin sadaka muna magana ne akan harkar sadaka su su tsari ne da su mu kuma mu ne bamu da tsari yanzu a nan nan Sudan akwai kungiya da ake da ita wato Food Bank Association banki ne na tuwo na abinci ka san me suke su duk wani hotel da yake garin kungiya ce suka kafa kansu sai su je sai su ce to mu kungiya ne mun da gwamnati aikin mu taimakon talakawa da mabukata kuna dafa abinci over ko ku dafa ba a saya ba ko ya saura me kun ku zubar da shi tunda wasu wuraren zubarwa suke yi ko an dan ci abinci an rage watakila wani ma mai kyau ne abincin kar ku wulakanta shi ga manya-manyan containers din mu ku tara mana abinci da kun gama kullun karfe kaza za mu zo mu dauka mu ko muna da manya-manyan motoci masu dumama abincin muna da freezer masu yin dumi a gidajenmu na kamfanoninmu na ƙungiyarmu sai su rinka tarawa duk wani hotel in ya yadda to sai rinka ba su rarar abinci da ya rage rarar abinci da ya rage idan wani gida ne aka yi biki aka dafa abinci oba ba sa zubar da shi sai su kai wa wannan ƙungiyar ita kuma ƙungiyar duk wani talaka da yake da yunwa baya samun abinci ya ci ya ga zai iya zuwa ya je bila ya karbi abinci to an tsara ana fakejin abincin zaka faɗi sunanka sunan matanka iyalinka guda nawa ne kawai sai ka zo ka bilayi kawai sai a ɗauko maka wannan sauran abincin na hotel ɗin ko kuma wancan wanda aka yi walima a wani gida sai a ɗauka a baka kuma kullum ne in daily basis idan akwai za ku samu in babu sai su ce muku ba abu babu wannan food bank alhamdulillah cikin taimakon Allah yan uwa wasu muka ba su shawara suka buɗe wannan sun fara yi wannan food bank din suna zagayawa suna karban tallafi suna bawa mabukata yanzu ba za mu iya yi ba hotel na muke da shi a nan garin suna yin abinci kuma suna ragewa da sai su rinka ɗauka su bayar yanzu manya-manyan hotel nan da kuke gani akwai abubuwan da wallahi zubar da su ake kai ko ma'aikatan za su ɗiba su wawura billahi azimu ina gaya muku wallahi sai sun rage akwai hotel ɗin da hotel ɗin kwana ne kuma akwai kitchen na abinci doka ne ma'aikacin ya ɗebi abinci ya fita da shi saboda gudun kar ai sata so ba sa iya ɗaukan komai to su bawa wasu ƙungiyoyi mana su taimaka su je su ba talakawa yanzu ba mu taimaki mabukatanmu ba mutum nawa ne za su je su je na su jona layi su je su karba to amma ya laifi duka wannan babu sai dai ya zama tarihi kuma waɗancan mutane da suke yi su ma mutane ne irin mu amma muna fatan samarin mu matasan mu Allah ya taso su su kokarin kirkiran irin waɗannan abubuwan gwamnatocin mu ya kamata su yi tunani su taimaka wa mutane Allah gane da mu وكان من هدي صلى الله عليه وسلم إخراجها قبل صلاة العيد وفي الصحيحين عن ابن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة yana cikin shirin manzon Allah ita wannan sadaqatul fitr bayan an yi azumi an yi addu'a an roki Allah to kuma a shirye ita wannan sadaqatul fitr din wato kafin a tafi sallar Idi wannan hadisi ne sahihi riwayar Bukhari da Muslim kafin a tafi sallar Idi idan ka cire ta bayan an je Idi an dawo to zance ya kare me hikimar a bada ita kafin a tafi idi saboda wai a basu su samu su sarrafa abincin kafin su tafi idi suna dawowa gidansu kamar yadda mai hali shi ma zai dawo gidansa a bashi abincin sa ya ci to talaka shi ma in ya dawo yana da nasa an riga an bashi tun kwana biyu kafin sallah kwana ɗaya kafin sallah ka rarraba musu shinkafan nan ka rarraba musu taliyan nan za ka raba ka rarraba musu abu kafin a tafi idi amma idan ya zamanto bayan idi ne to fa ya sadaqatu min sadaqat wa fi sunani anhu man addaha qabla salati qabla salati fa ya zakatun maqbula wanda ya bayar kafin a tafi sallah sadaqatul fitr kafin a tafi sallah to zakka ce karbabbiya amma wa man addaha ba'da salati fa ya sadaqatun min sadaqat duk wanda ya bari sai bayan an je sallah an dawo to wannan ba ta da bambanci da sauran sadakoki da ake bayarwa ba ta da bambancin da ka bayar a baki sadakar da ka bayar a kasuwa ko wacce ka bayar a masallaci ko da ka bayar a wani wuri da sauransu sadaqatun min sadaqat um yace kuma wa muktada hadain alhadithain annahu la yajuzu ta'khiruha an salati al-eid wa annaha tafutu bil faragh min as-salati wa hadha huwa sawa wadannan hadisai guda biyu da muka karanta muku abinda suke nufi bai halatta a jinkirta sadaqatul fitri ba ko zakatul fitri kafin wato bayan sallar idi bai halatta ba kada wani ya ce sai bayan idi zai bayar sannan kuma tana kubucewa idan an yi sallah ta kubuce damar ta wuce kamar yanzu azumin arfa ne in baka yi ba a ranar arfa damar ta wuce kamar azumin ashura ne idan baka yi a ranar ba damar ta wuce wa da huwa sawab yace wa nadhiruhu tartibul udhiyati ala salatil imam irin wannan shine kuma yanda aka jera maka yin layya akan sallar me sallar imam ita kuma layya me aka ce lokacinta sai an yi idi liman ya yanka ta sako an idar da idi liman ya idar da sallah to an tabbatar idar da idi to ya halatta a yanka da wani musulmi zai zo saboda gaggawa da asuba yana dawowa kafin ya tafi masallaci ya ce a kawo ragon layyansa ya yanka to shi ma bai yi ba ba da bambanci da wanda ya yi sallar asubahi yanzu dinnan bayan isha'i da muke karatu kaga ai bai yi ba ko yawwa to wannan shine hikimar shari'a la ala waqtiha wa anna man dhabaha qablaha fa hiya shatu lahm duk duk wanda ya yanka layya kafin lokacin na dabba ce ta an ci nama dai kawai ba za a ce ba ci nama an ci nama yara sun more kawai yawwa so wannan yana nuna mana shi kuma muhimmancin kula da me kula da lokaci kuma wannan zakawa ake barawa wa kana min hadi taksisul masakin biya ana ware miskinai ne mabukata walam yakun yaksimuha ala al-asnaf samaniya duk da cewa annabi bai kasance yana raba sadaqatul fitr akan waɗannan innama sadaqatu da muka karanta mutane sinfi guda takwas din nan ba wala fa'alahu ahadun min ashabi ba wanda ya aikata cikin sahabbai ma'ana dai ka bawa dai mabukata amma ba a ce sai ka bi tsarin ba da zakka ta farilla shine zaka ba da sadaqatul fitr ba wala man ba adam ko wanda suke bayan su tabi'ai kenan su ma ba su bi wannan tsarin ba a dai samu mabukaci miskini a dauka a bashi duka waɗannan yan uwana idan kuka lura wannan fasalin gabaki da yana nuna mana wato tausayi na musulunci sha'awar taimakekeniya da musulmi ya kamata yana da shi a zuciyarsa na tallafa ɗan uwansa wancan zakka ce ta wajibi aka ce ga yadda zaka bada ita kuma aka gaya masu wa zaka bawa kuma a wani lokaci kuma a wani kadari na kuɗi duk aka yi ma bayani wannan kuma sadaqatul fitri ce ta bayan sallar babbar sallah a wannan ta ta karamar sallah kai kafin a yi karamar sallah mutane sun yi azumi masha Allah tabarakallah to sai aka ce kuma ga abinci da za a ware musu a dauka a basu ina shaida muku cewa wallahi yan uwana mutane suna cikin bukata suna bukatar tallafi da taimako suna bukatar agaji ana cikin wahala ana cikin kunci a wannan sadakatul fitrin wannan wake ban labari aka ba wani bawan Allah gero idan ka gan shi ba za ka tsammanin zai bukata ba wani ya ɗauka ya bashi wallahi malam da aka bashi gerar nan sai ya raba gida biyu sai ya samu wani mai shago irin masu aune aunen nan sai ce da Allah ina da gero ko za ka siya wancan geron ya ce a gyara a dama yara kunu ko koko saboda azumi amma ba shi da kuɗin sigar da zai sigar da zai zuba wa wannan kunun in an dama ba shi da kuɗin lemo ko ayaba da za a buɗe baki a gidansa don haka sai kwammace wannan gero kwano goma da aka bashi zai aje kwano biyar kwano biyar ya kai shago a siya ya karyar da farashin a bashi kuɗin a take a masa canji a bashi siga a bashi lipton a bashi ɗan madara da zai ɗan yi maleji kwana biyu kwana uku suna nan da yawa wani wani bai zai magana ba akwai wanda kullum fa sai ya fita ne zai nemi abin da zai ci a gidansa kullum inda tsautsayi zai sa ya kwanta bai fita ba to bara a ci abincin rana ba bara a ci abincin dare ba a gidansu haka Allah ya rubuta mai ɗazu malam nake ganin hoton wani bawan Allah ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un accident ne je yayi ya kashe wani aka je kotu aka yanke masa diya zai biya kudin diyar wannan mutum yana da iyali yana da ƴaƴa yana da uwarsa a ƙarƙashinsa yana da kaza aka ce ko ya biya ko ya tafi kurkuku illa masha Allah ya duba sama da ƙasa yace yanzu yanda yake in aka ɗauke shi aka kai shi kurkuku kuma motar haya ce yake tukawa ba ma motarsa ba in aka shi kurkuku wa zai ciyar da uwarsa wa zai ciyar da ƴaƴansa kudin makarantar ƴaƴansa buge-bugen rayuwarsa gaba ɗaya wannan paket na familin gaba ɗaya duk akan sa yake a ce yau an kama shi an kai shi kurkuku an ɗaure waɗannan mutuwar su ta zo ka san me yace sai yace dan girman Allah yana sanar da mutane dan Allah ga kodarsa guda ɗaya ta sayarwa wanda yake da ɗan uwa yana buƙatar ƙoda ko wanda yake da larura ƙododinsa sun mutu ana neman ya za a yi to shi a zo a yi ciniki a sai ƙodarsa ya yarda ya ɗauki haɗarin ya rayu da ƙoda ɗaya sayar da wannan don ya rufa kansa asiri ya taimaki iyalinsa waya ya ɗauka ya bidiyo yana yana yana ɗaukan hoton kansa ya ce kuma ga lambar wayarsa saboda ba zai iya biyan wannan kuɗin ba kuma bayi da wanda zai biya masa wannan kuɗin na sha faɗa ina maimaitawa a karatu ka ci gaba da roƙon Allah a rayuwarka kada Allah ya jarrabe ka da bukata ta kuɗi a cikin wannan al'ummar za ka sha mamaki kul larura da za ka buƙaci wasu kuɗi masu nauyi ko ciwo ko rashin lafiyan uba ko uwa ko kai kanka ko iyali ko wani abu makamancin wannan za ka buƙaci wasu kuɗi masu nauyi za ka sha mamaki yan uwanka da suke son ka na kusa da kai ɗin ba za su iya taimakon ka ba ba su da shi wanda kuma za su iya taimakon naka ba su da zuciya da za su taimake ka to wallahi bakin ciki sai kashe ka to shi yasa ka ci gaba da roƙon Allah Allah ya tsare maka mutuncinka da darajarka haka dai ka tallaba duk abin da ya zo dai Allah ya sa ka fi karfin sa amma duk wani abu mai nauyi idan ya zo maka ya kai kuɗi kaza a za ka gane a lokacin za ka fahimta kana da yan'uwa ko baka da yan'uwa ko kuma akwai zuciya ko babu zuciya larurar tana tasowa zance ya tsare suna nan mutane yanzu haka asibitoci suna kwance billahi azimu magani zan muku rantsuwa waɗannan asibitocin namu da muke da su wallahi akwai mutanen da suna kwance a asibiti maganin dubu biyu ya gagare su su ba su da shi masu musu jinya ba su da shi Allah ko jiya din da daddare na je wani guri ina da Allah ya ji yadda ne wani wani wani amma wannan titin na na dan agundin nan da zai kai ka titin Hizban nan ina wucewa a mota sai na ji wani yana waya na ka ce lafiya wani haka za ka ce wallahi tallahi ba da kuɗi wallahi ka gani yanzu ga nan a titin nan gaida zan tafi da kafa wallahi ba da naira talatin hamsin da zama aure zai sau kuma wallahi a kafan ya tona yake tafiya kamar na yiwu kwana in ce in bashi kuɗin mota kuma ni na riga na yi nisa ba zan iya in kwana ba ina ganin su tamiru yana yana yana waya kawai Allah ya ji yadda ni wannan yace wallahi da kafa zan tafi yanzu gaida gidana wallahi ba da kuɗi da kafa ka duba tun daga nan dan agun da wajen abin da zai je gaida ya share wannan titin gaba ki ya danna ya tsallaka gadan nan ya ta tafiya kuma ba lalle bane in ya je gidan ma akwai abin da zai ci yanzu haka daga buge-bugen aka dawo ba a samu ba kasuwa ma fa kana da kasuwar fa kana da shago zaka je ka zauna wallahi tun da safe wani dan uwa yake ga na rantsi da Allah ya ce mallam wallahi tun da safe zaka je ka zauna kai tagumi a shagon naka wallahi abun naira 20 ba za a saya ba in ka ci sa'a irin karfe 4 da rabi biyar sai Allah koro wani bako ya zo ya sai kayan 250 1000 2000 kana murna an yi an yi an yi ciniki wannan 2000 3000 ita zaka dauka kudin kaya ne ita zaka je ka bada cefanan gobe babu cinikin to ballata wadda bai da sana'ar abubuwa sun lalace ana cikin matsi ana cikin kunci amma mutane har yanzu ba su fahimta ba ba su gane ba me sababi kuma ya way out ya za a ya fita to kullum ni abin da nake faɗa shine tunda Allah ya jarabe mu mai rayuwa irin wannan rayuwa a irin wannan ƙasa Najeriya a duk Afirka Afirka gabaki ɗaya Najeriya kamar Ingila take a Afirka idan an ce ɗan Najeriya ne a ƙasashen Afirka ana ganin ka ana ganin kana cikin wadata ku ne maɗaukaka kuna da naira kuna da fetur kuna da kaza babbar ƙasa ce Najeriya Afirka amma kuma wallahi muna daga cikin waɗanda muka fi kowa cin bala'in wahalar rayuwa a Afirka ɗin na rantse da Allah wanda yake cikin Nijar wallahi fi ka samun yancin rayuwa mai daɗi a Najeriya wallahi saboda alƙalli yana da garancin wuta za su tada injin markaɗe za su sayi wutarsu za su kunna firij ɗinsu za su sayi abu mai sanyi za su yi kaza amma mu yanzu ka shiga gari ka gani total black out akwai kwanakin da aka sai da aka jera kusan sati duk garin nan ba wuta kuma ba wanda ya sai magana ba inda ba a ɗauke wuta na gaya muku har bila na shiga bila bila ina cikin bila wallahi an ɗauke wuta na duba wani a gefe na wani security ne ya kalle ni na kalle shi na kiba kai wallahi abun ba a cewa komai so ina fatan yan uwana mu dada matsar Allah mu rike Allah kada waɗannan wahalhalun su su haɗu mana muna cikin kunci ba mu da asibiti mai kyau ba mu da wane ne ba mu da wane ne ba mu da menene ba mu da menene ko mutum ya zo ya mutu ya tafi babu babu nan kuma ya je kabari ma cikin duhu ai bai bayi wanda aka kalli dai kana bin Allah ko mutuwa ta zo ma dai shikenan haka Allah ya kaddara ya ga dama ya jarabe ka je huka a Najeriya nan kamaru kamaru nan da nake gaya ma na je wa'azi kamaru muka yi ta zagayawa cikin kamaru wallahi suna da jirgin kasa malam da yake zagaye kasar lafiyayyen jirgi haka za gan su kamar daga kabari suka fito amma wallahi sun fi ka din daɗi na farko kamaru akwai akwai nama akwai dabbobi akwai kiwo amma wallahi da muka shiga wasu wuraren kwalta da za a bi ka san wallahi malam duk birji ne da yawa daga cikin kasan wallahi birji ne ba ko ina ne kwalta ba sai kai tafiya daga nan zuwa Abuja wallahi duk a birji ne a Kamaru akwai inda gwamnati ta kafa doka in an yi ruwa yau to da mun sojoji da yan sanda za su zo su rufe hanya ba za a bi ta ba sai bayan awa uku awa hudu sai ta sha dan kar a lalata musu hanya a Kamaru amma ka je ka ga yadda suke rayuwa suna kan ka'ida suna kan doka suna kan kaza suna kan kaza alal akalli suna da asibitoci alal akalli suna da makarantu alal akalli suna da security alal akalli suna da kaza je kanan chadi je kanan niger je kanan ina ne duk kasashen nan na kewaye mu a kasar afirka nan za ga suna da tsarin da mu ba mu da shi amma mu yanzu najeriya masha allah akwai kwalta akwai titi amma kuma akwai yan fashi da makami da kidnappers ba haka bane yanzu yanzu ba dare bane ba ba na jin akwai wani wanda yake jin ya dan mallaki wani abu zai buga mota yanzu ya hau mota ya bazari ya roji ce wai Abuja zai tafi wala bai isa ba ko ni da nake muku wa'azin nan duk addu'a da zan yi wala ba zan hau mota in ce zan tafi Abuja yanzu ba saboda na san wani abu zai iya faruwa daga nan zuwa Zaria ma ƴan uwa ce da Allah ka haƙura ka bari sai gobe amma wannan kasashen da nake gaya muku ko koyaushe kana da dama kai tafiya za ka iya hawa mota ka buga ka zuba mai kai tafiyar kana da aminci wallahi nake gaya maka muku an kai wasa waɗanda za su baka amincin su tsare ka su za su tsare ka su maka shegen duka su kwace motar taka su karbi kuɗinka kana ji kana kallo sau nawa abubuwa sun lalace to amma ba a so a faɗi waɗannan abubuwan ba zan tsaya kan na tsawaita sai a ce ai ana suka ana suka kuma gaskiya ne gwanda mu gaya wa kanmu gaskiya Allah ya ba mu arziki a Najeriya ina gaya muku wallahi wallahi hatta a cikin kasashen tura wannan da larabawa da kuke gani Allah da yawansu ba su kai mu arziki ba Allah nake gaya muku mai da yake kwance a ƙasar nan kayan tattalin arziki gol da muke da shi da waya da sauransu ba nan aka zo ana nuna muku a nan jihar Zamfara ba da gudu ma an kai wasa watakila ka ɓata za ka iya zuwa gol ake tona shekara nawa ana tonan gol da kake gani ana tona ana fidda shi waje call call din nan da wane ne da sauransu ana da shi yanzu tsakanin zamfara katsina din nan an yi lissafi an ce gishiri ne a kwance a gurin nan a zube farkewa kawai za a rinka ba duwatsu akwai arziki a cikinsu fetur din nan fa muna da shi ko a nan arewa din akwai wurare gashi nan an yi an samu fetur din amma ya za a ɗebe shi saboda ba mu da tsari kuma ba mu da shugabanci bakin ciki ya mana yawa sharri da mugunta da keta rayuwar kashin dankali manya a sama kanana suna cin uban nauyi اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين انصر عبادك الواحدين وهم يوصل الدين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna ba da uzuri insha Allah babu tambayoyi saboda ina da dan uzuri insha Allah